mita 88.5 da la FM zamani Abubakar Sabo ake tare da shi daga ɗaya daga cikin lambunan da ke nan jihar Kano inda suka wari ranar 17 ga wannan wata na goma domin ya zama ranar tsirrai amma ta yara wato wanda suke watake da suna kid plant day wato domin a tunatar da yaran tsirrai musamman waɗanda suke namu na ainihin gargajiya irin waɗanda ake ganin kamar sun ɓata ko sun so su ɓata har ma da irin waɗanda aka shigo da su kuma yayin wannan taro an tara wato ɗalibai na makarantu daban-daban daga makarantun gwamnati da wasu daga cikin makarantu masu zaman kansu har ma kuma da jami'an gwamnati daban-daban ciki kuma har da kwamishinan ilimi na jihar kano wato sunusi muhammad iru wanda ya sami wakilcin babbar sakatariya ta ma'aikatar ilimin wato lauratu ado iso har ma muka sami zantawa da ita dangane da wannan abu musamman yadda ta bayyana cewa abin ya kayatar da ita har ma ya canja mata tunani dangane da yadda ta gayi mafi akasarin malamai ko ko masanar ilimi sukan karkata ga abin da ya shafi ilimin wato buɗe makarantu ko makamantansu amma ga ita wata take da mallakin wannan wuri wato farfesa fatima batul muktar sai ta tunanin ta buɗe wannan abu da su kansu masu ilimin da masu koyon ilimin za su iya zuwa domin yin nazari akan wasu daga cikin tsirran da suke cikin wannan wuri ga dai babbar sakatariya ta ma'aikatar ilimi lauratu ado iso zan haɗa mai sauro da ita to alhamdulillah kamar yadda aka sanar a wurin taro kusan mai girma kwamishinan ilimi shine ma wanda ya kamata a ce ya bayyana a wannan wuri amma saboda yanayin ayyuka ya ce mu zo mu wakilci kamar yadda kuka gani da abubuwan da aka tattauna a gaskiya abu ne wanda yake mai ban sha'awa wanda kuma dole a matsayin mu na ma'aikatar ilimi wanda zaka ga a gurin nan akwai daraktoci wayanda zan ce mun kusan goma a nan gurin ba don komai ba saboda muhimmancin abin da aka zo ake yi abin da ya shafi harka ta tsirrai wanda da kuma preserving din preserving ina jin wato kamar misali a ce tanadar da su wannan guri da aka ke kiransa botanical garden guri ne wanda ake adana tsirrai namu da na hausa kusa da kuma wa'anda aka shigo mana da su ba don komai ba saboda irin matsalolin da wa'annan tsirrai suke samu kusan ma suna nema su gushe a doron kasa to ire-iren wa'annan wajen dole a zo a ba su muhimmanci domin suna da dalilan da yasa aka kafa su na ɗaya dai ana saving din wa'annan tsirran daga ma su zama na babu su na biyu kuma yana sadin a wani educational waje wanda yaran mu za su zo su irin wa'annan abubuwa da aka tanada kuma zai tunatar da su na uku kuma guri ne wanda zai zama kamar guri na shakatawa wanda yara za su iya zuwa daga makaranta iyalai za su iya zuwa domin su ga wa'annan kayayyakin zaga yaran mu da dama su ga quiz nan da ake zaga wani abun ma yaro bai san shi ba to in bai zo gurin nan ba zai gaisa saboda haka gaskiya wannan abu ne wanda ya shafi ma'aikatar ilimi ka'in da na'in kuma babban abin da muke so shine mu ga cewa mun inganta irin wa'annan gurare an same su da yawa gaskiya na yi mamaki kwarai da gaske abin da na zo na gani ban tsammani zan zo in tarar da abin da na tarar ba musamman ita profesa a hajiya batul wadda ita ce ta assasa wannan guri da kuma waɗanda ta shanin ta kira sunan su waɗanda shekara da shekaru kamar su Dr. Bala waɗanda su ne suka raye na wannan waje har ya zama abin da muka gani yanzu ta gabatar mana da ma'aikata waɗanda su ne su ma suke kula da wannan guru har ya zama shi ma abin da ya zama to a gaskiya ina yaba musu kwarai da gaske kuma wannan ya nuna mana ashe malamin makaranta ba wai kawai in ya gama aiki makaranta zai je ya rena ba a'a ashe zai iya samar da wani tushe wanda ita makaranta za ta zo ta ci albarkacin wannan guri yanzu musamman ita da ta fito daga bangaren ilimi za a yi tsammani za ta gina wata university ko za ta je ta gina wata secondary kwada ta gina wata firamare wanda ga tunan barkatai dubbinai a cikin Kano amma sai ta yi wani tunani na samar da wani waje wanda wannan guri ita kansu wa'ancan dubbannin makarantun za su zo su ci moriyar wannan gurin gaskiya abin ya bin sha'awa wanda yanzu ta karkata min tunani na a zamana a gurin nan na ganin cewa ya kamata mu ɗauki wani nau'in abu daga cikin abin da ya shafi ilimi mu assasa shi domin makarantu su zo amma zancen buɗe makaranta a gurin ire-iren mu da muka bar aiki gaskiya wannan ya nuna min bai taso ba sai dai mu samar da guri irin wa'annan kamar botanical garden din kamar fisheries gurare na kiwon kifi ko na kiwon kaji domin su makarantar su zo su amfanin wurin.
To ita ma wacce take da mallakin wannan wuri wato farfesa Fatima Batulu mun sami zarafin zantawa da ita wanda ta faɗi makasudin da ya sa haɗa wannan wuri har ma da wato dalilin kafa shi kansa wurin mun shirya wannan taron ne domin kiraye-kiraye da ake ta yi na canjin yanayi dinnan da kuma aikin ta tsirrai da sauransu to shine muka ga yana da mahimmanci mu shirya wannan taron ma yara waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu wanda yake ya fi sauƙi ka wayar musu da hankali ka cusa musu ra'ayi na son tsirrai na son kula da tsirrai na son alkinta su kulawa da su da kuma rashin son su ga cewar an ciccire su an sassare su to shine dalilin da ya sa muka shirya wannan taro kids plant day ya zamanto a kowace shekara muna yin shi da za a tara yara a cikin wannan gadin din su ga ire-iren tsirrai da ake da su a waɗanda muka tanadar wato irin namu na mu na gargajiya na ainihi na ƙasar mu sannan kuma su ga waɗansu waɗanda suke tafiyayyu waɗanda yake shigowa ne na zamani wanda ke a yanzu gaskiya yara da yawa ba su san itatuwanmu na gargajiya ba sun fi sanin na zamani da abubuwa da ake gudanarwa shine muna bincikawa mu gwada iliminsu da suka sani akan itatuwanmu na gargajiya da kuma itatuwa ma gabaki daya da kuma matsalolin da wato sare bishiya kan jawowa da dai ire-iren su da mu ga irin yanayin yawan abu kayayyakin tsirrai da suka sani da na da ake ci da wanda ake amfani da su da sauransu sannan kuma za su koyi yadda za su iya gane tsirrai daga ganyayyakin su saboda za su ga cewa wato da akwai diversity in plants wato sun yi sun kasu daban-daban iri-iri daga ganyen su kawai in ka kalli ganyen su zaka san cewa tsirrai daban-daban suke saboda haka za su koyi wannan za mu ba su dama su zana su fentin za su koyi yadda ake adana wato tsirrai yadda idan shekara ɗari ka zo kana neman ka san wannan ya sunan shi ko wani iri ne in ka je wannan inda ake aikin tasu wato kamar herbarium za ka gan su za a dan fara koya musu irin yadda za su yi wannan sannan sannan kuma dai da akwai abubuwa dai da dama waɗanda suke za su yi da dai duk zai sa su su yi sha'awar raidin su so su mun yi shi ne saboda ya zamanto muna alkinta irin waɗannan itatuwan namu na gargajiya saboda haka in ka je can wurin conservation area za ka ga su ire su sun fi guda ɗari da muke da amma kuma mun shigo da waɗanda suke na zamani ɗin su ma yadda ɗalibai suka zo ko mutane suka zo za su ga bambanci to sannan kuma da ilmantarwa ɗin da wa wayewa da mutane kai akan mahimmancin tsirai da wannan kuma wurin ilmantarwa din gaskiya alhamdulillah wurin ya samu karbuwa sosai saboda makarantu suna zuwa primary su zo secondary su zo amma mafi yawa ma masu zuwa jami'o'i da makarantun da suke game da secondary universities da yawa suna zuwa irin field trip din da suke zuwa shekara shekara har daga ATBU wato Abubakar Tafa Balewa University shi professor ko akwai kira za musamman ga gwamnati saboda waɗannan abubuwan kamar da ke faɗa makarantu suna shigowa domin su yi nazari ko wasu makamanta domin su masa samar da irin waɗannan abubuwan domin ƙaro al'umma da mata a gaskiya wato rashin demu nan ba a ɗauki tsirrai da mahimmanci ba amma in za ka je ƙasashen waje da suka ci gaba ba ƙasar da za ka je kowanne state ma mafi yawa kowanne state za ka gan su suna da botanical gardens a america in ka je a ingila in ka je ƙasashe da suka ci gaba za ka ga suna da botanical gardens su so har nan ghana ma da akwai suna da wutar da yawa dai ana da botanical garden saboda baki ne suke zuwa takanas in sun zo za su je botanical garden don su ga menene a wurin nan kai ko dubai ka je za ka ga su botanical garden din nan suna nan da yawa gwamnati ce take shigowa da al'ummar gari sai a haɗu sai a yi tafi da wannan botanical garden to amma ni gaskiya kawai nawa abin nan din ne saboda ganin babu din ni kuma saboda kishin ɗalibai na na ce bari na fara kware-kware a haka to shine da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan har ya zama haka a saboda haka muna fata cewar gwamnati za ta gane mahimmanci kuma na ji wannan da aka shirya mutane sun zazzo sun gani sun ga wurin mahimmancin su har suna suna cewa kamata ya ma ba ma sau daya a shekara za a shirya ba a sau biyu ya kamata a shirya irin wannan taron.
Aliyu Ahmad Nuhu shine babban jami'i da ke kula da wannan wuri wanda suka shafi waɗannan tsirrai shi ma mun zanta da shi musamman dangane da yadda suke tiri-tiri da waɗannan tsirrai har suka kawo wannan lokaci da kuma yadda suke ganin tsirran ma za su amfanar da al'umma.
dazuka da gonaki duka shukoki da tsirran da da muke da su duka an sassare su an yi itacen konawa duk an karar da su wannan tarnakin kuma shi ke janyo wannan abu da ake kira global warming tunda yanzu kowa ya gani rashin ruwan sama ya canza yanayin damunan mu duk ya canza duk wayannan abubuwan ne suke faruwa itatuwa ne da yawa da itatuwa namu na nan na gargajiya wayanda tuntuna su ake cewa indigenous namu ne na gargajiya nan muke rainan su tun daga ƙananan tsirrai har su girma fara 'ya'ya sai mu rainu wa'annan 'ya'yan da suka fara kuma mu mai da su cikin al'ummatanmu inda da ake samun su shine na farko amma banda wannan kuma muna da itatuwa na waje saboda nan ana yin nazari na kimiyya an tsara dangi dangi na tsirrai da na gargajiya da na zamani duka muna da su muna wayar da kai number one number two muna abin da ake cewa conservation shine alkintawa na su wayannan tsirran da da akwai su a garuruwanmu yanzu babu su shine conservation to muna yin wannan anan sannan kuma na uku shine education wayar da kai na su mutane ta kuma recreation shi kuma recreation nishadi wuri ne wanda duk inda aka samu tsirrai wurin yana da nishadin zama yana da dadin zama to a nan Kano Botanic Garden kuma muna wannan duk kowane Botanic Garden a duniya kuma duka wayannan abubuwa uku shine jigon ayyukan muna bawa al'ummatai wa organization na societies cikin garuruwa ko ƙauyuka muna musu donation sannan kuma muna da wuri inda ake cewa naziri ne in an raini tsirrai mutane na zuwa na saya makarantu suna zuwa su saya saboda duka wayannan abubuwa ne da ana nazarin su tun daga primary a cikin syllabus akwai tsirrai kala-kala da ake so dalibai duk su fuskance su duk su san su to amma duka babu su saboda makarantu ba su da gadin har jami'o'i ba su da su to amma yan jami'o'i suna zuwa nan jami'o'i ma suna sayan tsirran mu jami'o'i suna kawo ɗaliban su nan kuma su zo su nazarci tsirran da muke da su a nan wurin dan ai musu bayanin abin da suka karanta a cikin aji su gan shi a zahirance a nan wurin to su ma wasu daga cikin ɗaliban da suka halarci wannan wuri ba a wasu a baya ba domin mun sami zarafin zantawa da su bashir abdulkadir ina ramfa college kano gaskiya dai na kare sosai a wajen nan saboda na ga ɗalibai 'yan makaranta da yawa waɗanda suka yi participating wannan abubuwan da aka yi na ga irin hazaƙar da malaman su suke da irin ƙoƙarin da suke don su ga ɗaliban su sun ci gaba sannan kuma an faɗakar akan amfanin plants a surrounding mu an faɗakar sosai an faɗa mana amfanin su an ƙara jaddada waɗanda dama can sun sani sannan kuma an ba mu shawarwari akan mu dinga yawan producing wannan plant ɗin saboda suna da amfani sosai a ƙasar mu sosai baki da.
Mamba Lawan Sani gaskiya dai wannan sun koya mana abubuwa da yawa akan tsirrai plant sun wayar da mu akan inda mun yi shuka yadda za mu dinga kula da yadda za mu dinga kula da plants din har su girma da komai da komai gaskiya dai muna gode musu Allah ya saka musu da alkhairi kuma da wayar da kan mana da suka yi akan abubuwa Bai da Mustapha I am from Chijiti gaskiya na amfana da abubuwa da dama saboda akwai abubuwan da yawanci ma bamu sani ba sai da muka zo nan wajen kamar su plant akwai plant din da dama already bamu san su ba kamar flowers sai da muka zo nan alhamdulillah mun kara da abubuwa abubuwa da dama ba abinda za mu iya ce musu Allah ya albarkaci wannan botanic garden Allah ya dada albarkatarsa mun zo mun shiga gidan sarki da fatan al'umma da gwamnatocin da aka yi kiraye-kiraye a gare su za abin da ya kamata don ganin cewar an samar da wasu lambunan domin nazari da kuma ganin yadda shi kansa harkar tsaron take ba tare da sun ɓace ba. Abakar Sabo akan mita 88.5 da la FM muryar zamani.